وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءك بوطن جماد الثانية hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1445 a wannan masallaci mai albarka masjid ibn taymiya a darasin littafin muqaddimatul hizbiyya ɗaya daga cikin littattafai waɗanda suke karantar da mu bangaren hukumce-hukumce na addininmu wanda ya rubuta wannan littafin shine babban malami a sheikh abul hassan aliyu maliki wanda an aihe shi jira tana da shekara 857 ya rasu ɗari tara da talatin da tara. Allah subhanahu wa ta'ala cikin shi da rahama. Mun gama babe na warko, babe na warko akan tsahara. Da aka ce tsahara shine abin da ya kumshi istinja'i, istijmari, ya kumshi arwalla wanka, taimama, duk waɗannan abubuwan suna ƙarƙashin mai a tsahara. ko dai tsahara hisiya ko da take ma'anawiya a dunkule kuma masu tsarki Allah yana son su dalilin kawowa babu tsahara a farko saboda wani kimtsi ne da shiri don ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala babin mu yau shine babe na biyu shi kuma fi salati kenan bayan tsahara sai sallah takarda ta talatin shine inda za mu tashi babu tsari fi tsara babu na biyu zai mana magana dangane da sallah zai karantar da mu sallah musa tsari inda aka ka babe kuma sai aka fusul a karkashin sai kuma irin masail da wasu furu malam Allah ya shi da rama yace wa ya ahadu arkanul islam al khams allati buniya alaiha shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا والصلاة أعظمها بعد الشهادتين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد ترك الدين مولى في اللتاب الله يمشي لراما يتي الصلاة إذ تطلع وهي أهل أركان الإسلام الخمس da ya ce daga rukunan musulunci biya Allah fi gune alaiha wa Allah fi gune alaiha wanda aka dora musulunci aka gina musulunci a kai rukunai guda biyar ginshiƙai guda biyar shine shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah rukuni da daya shahadatu Allah ilaha illallah anna muhammadar rasulullah abin da yasa aka gama abu biyu aka ce daya saboda ba karɓan ɗaya ba tare da ɗaya ba kaga ba za ka karɓo shahadatu Allah ya lalala ba tare da annabi Muhammad rasulullah shi yasa a tsahiya a kiran sallah shiga musulunci a kowane dole to sai aka game su aka ce dukkan su kwaya ɗaya wa iqami salat sai da sallah wa ita'i zakka ba da zakka wa somi ramadan da azumin ramadan wa hajji baitullahi haram da nufatar ɗaki Allah mai alhurma liman istata'a ilayhi sabila ga wanda ya samu iko na hanyar tafiya wannan su ake ce arkanin islam alhamdu wanda sai ka iya samun musulmin da yake sako-sako da addini ya jahilci wannan wanda kuma ka'ida ya kamata a ce dukkanin musulmin da ya kai shekara biyar sai sun da sami da waɗannan rukunai ga baki ɗayansu ya san su irin da yanda ya san matsar da ya iya sanin sunan baba mamma da ya kamata a ce sun ya san waɗannan abubuwa dukkanin wanda ya buɗe baki da sanin baba mambato ya kamata ce a zama to yana da hatsari a samu musulmi wanda yake ba ma yaro ba baligi wani ma magidanci a tambaye shi hakan ya zama to ya jahilta tabbas hatsari ne mai girma saboda yana daga abubuwan da suke na waƙudar islam al'irad an dinin lahi la ya alamu wa la ya ta'alla mutum ya kujere ya kau da kai daga addinin allah babu ko ogo babu shi ga neman ilimin addini babu tambaya da allah ce fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamuna saboda haka wannan sune rukunan musulunci guda biyar wa salatu a'zamuha sallah ita ce mafi girma ba da shahadatai bayan shaida guda biyu babu mafi girma kamar sallah girman sa yasa kaga yadda aka yi mi'raji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqama fa kada aqama ki duk wanda ya tsaye da sallah a matsayin shi na musulmi to hakika sai da addini wa man taraka fa kada taraka din wanda ya bar sallah ya bar addini as-salatu lughatan addu'a shi yake ce mu as-sala lugha kuma an kira sallah da larabci da addu'a saboda kenan sallah ta shari'a kaga ai ta kumshi addu'a ta kunshi addu'a saboda haka shi yasa ma ne ake kiranta da wannan a shari'a aka ce as-salatu shine as-ta'abbudu lillahi ta'ala bauta ma Allah bi aqwali da wasu maganganu wa af'ali da kuma ayyuka ma'luma sanannun muqtasiha bi takbir ana buɗe ta da kabbara muqtasima bi taslim ana rufe ta da sallama ma niyya tare da niyya bi shara'i makhsusa da kuma sharuɗa wanda suke ce ba sallah tana da matsayi addini yana daga mafiya fitowar matsayinta ta kunshi ma'ana na bautar Allah subhanahu wa ta'ala saboda fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala da kasantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala da ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar karanta fiyayyen zikiri karatun qur'ani zikiri addu'a kamar yadda kuma sallah wata wani abu ne da zai kulla tsakanin bawa da ubangijin da ubangijin shi subhanahu wa ta'ala shi yasa da wahala kaga musulmin da zai tsaya kiyaye sallah ya tsayi akan sallah ba sai sai kaga ubangiji subhanahu wa ta'ala an tashi da samun istiqama kuma ba za ka ga mutum ya kiyaye sallah ba ka gan shi yana cikin dimuwa da rikidu da ruhu a duniya dukkanin wasu fitintunu kuma da suke samun al'umma to masallata nasu shine ya fi sauki akan waɗanda ba masallata ba a dukkanin fitintunin da za su zo tsaye kago shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce wa amir wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci um iyalan ka sallah amma da kuma dauka hakuri akai la nas'aluka rizqan la narzuquk ba mu tambaye ka wani arziki ba mu ne masu arzika ka saboda haka kiyaye sallah iya da amfanin nuka masu dimbin yawa yana daga mafi muhimmancin fadalarsa da kuma mahimmancin ta Ubangiji subhanahu wata'ala bai farlanta ta ba a kan kasa sai da aka Isra'i da Mi'raji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga Makka aka tashi zuwa Baitul Maqdis Allah subhanahu wata'ala ku fitar da shi daga hannun Yahudu daga nan kuma aka tsaye zuwa saman bakwai aka farlanta ta gwargwaron sallah hamsin ake ragewa ake ragewa ake ragewa aka maida ta biyar amma kuma gurin Allah lada hamsin ne saboda hamsin ɗin shi Allah subhanahu wa ta'ala da farko farlanta to eh aka ce an haffafa mana saboda wanda aka turo shi da addini an turo shi ne da addini mai sauki buhistu bi hanifiyarsa samha an turo ne da addini wanda yake hanifiya wanda ya karkace mu shirka kuma mai rangon wanda ya zo da addini addini ne wanda Allah ya ce ma ja'ala alaikum fid din min haraj yuridu Allahu bikum al-yusra da shi yasa sai aka sauƙaƙa wajen aikatawa sai kuma aka tabbatar wajen ladin da aka yi alƙawari sau da haka tana da girman matsayi babu wani al'amarin da zai tsananta face aka sa sallah gaba za ka ga komi ya an samu warkashi shi yasa duk abin da ya kare mutum sai a ce sallah an rasa ruwan sama sallah istikhara sallah aya ta waru kusufi ko na abu sallah kaga duka manzo sarasar da al'amari ya yi tsananta sai ce ya bilal kun fari na bisara manzana ta sai ce rasul amr al-islam wa amudu as-sala kimshikin musulunci shine sallah kuma sallah tana daga wasiya ta karshe ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam da dinga as-sala as-sala wa ma malakat aymanukum manzo sallallahu alaihi wasallam ina muku wasiya ku lazumci sallah ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah shi yasa zaka ga dukkanin mutumin kirki in kana so ka gane muhimmancin addini gurin mutum in kana so ka gane mutum mai tafiya ne da tsaraki to kalli a sallah kake wajen shi shine abin da Umar bin Abdul Aziz yake tura ma gwamnati shi inna ahamma amrakum indi as-salah ce ku san cewa mafi muhimmanci abubuwan ku tukuri na sallah ka gani man aqama fa qad aqama din wanda ya tsira ta ce wa man sayyi'a qawli basu wa afiya wanda bi ya so zarta su to zaka ga abin da ba sallah ba ya yi zai zama fi kima tare da shi da wuya ka ga mutum yana bai kiyaye sallah kuma ka ga amana tare da shi da wuya ka ga mutum mai kiyaye sallah bai kiyaye sallah ka ga a tattare da shi da akwai alƙawari ba za ka samu wannan ba saboda ita wata abu ce da take kange mutum sai da na umar radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da aka mishi kisan gilla aka mishi ta'addanci a lokacin ya kansu ma amma da ya ka hankali sai da Umar radiyallahu ta'ala anhu sai ce lokacin sallah bai ba kaga yana farka da ya ka hankali sallah saboda in kana son ka ne muhimmanci addini gurin mutum ka kalli a sallah amma da zaran ka ga mutum yana sallah hoton kurciya ko yana sallah zuwa masallaci ma bai sha kan shi ba ko sai ya gama wannan sallah da wannan sallah ko sai ya gama kasa to kasancewa zai cuce ka a duk abin da ka sani ba ka samu ba amana ta tare da shi shi yasa iya daga abin da magabata suke ganawa ma'auni in za su yi mu'amala ko ba mutum aure ko kaza ka tsaya ka kalli in dai mutumin ya kola kiyaye sallah to insha Allah za ka ga al'amuran shi duk suna daidaituwa kuma ran kiyama ita ce farko a wani ma ya sabbi al'amr yawmal kiyama min amali aiki na farko da za a ma mutum hisabi ran alkiyama shi ne sallah shi ne sallah in ta ji haru to falin lalham sallah tana da sharuɗa wanda sharuɗan nan sai sun cika ne take zama wajibi kan mutum shi ya sa imani ya ce wali wujubi ya kan sasa shuruɗi wali wujubi ya kan sasa shuruɗi wali wujubi ya saboda wajibcin sallah abin da yake wajibta sallah kan sasa shuruɗi akwai wasu sharuɗa guda biyar labudda ya sun cika ne sallah take zama wajibi a kan mutum aka ce a sharru shine abin da samuwar shi samuwar shi sai an same shi ne zai zama to akwai ibada dan har babu shi babu ibada amma bai nuna dan akwai shi kuma lazim ya zama to an samu kenan abin da yake ibada al-islam musulunci kaga wanda ba musulmi ba in yi sallah sallar shi ba ta karbuwa Allah subhanahu wa ta'ala ke ba da labari dangane da kawai ce ma kana salatu inda albayti illa muka'an wa tasdiya sallar su ba ta zama to ba a baitul maqdis ba ce tafi da hito kaga kiristoci yanzu suka taru irin wannan sallolin da ake kaga ai zaka ga za za za za a tattaro a a a a yi tabarruji a abin da ji ana tafi ana waka ana dan kada ana rere haka to shine sallar su وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع الإسلام إن با مسلمci mu sai sallah ba sai ba wal bulu sai kuma baligi wanda yake karamin yaro ba wajibi bane kai shi amma in yayi kuma yana da lada wal aqlu in yayi kenan za ba iyayen shi lada da suka sashi wal aqlu sai kuma kenan hankali mahaukaci ya dauki alƙalmi kai shi wartibahu jamil haiz wal nifas sai ɗaukakewan biki da kuma haiza da biki wa wudur waqti sala ma'ana da mace haramun ne mace tana al'ada ko ta aihu ta sallah sannan kuma haramun ne karama wa wudur waqti sala da kuma halartar lokacin sallah kaga wannan musulunci shine asali ba wajibi bane akan kafiri amma kuma a ranar kiyama za a tambaye shi akai inda Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labari dangane da ɗan wata kafare za ta mai su ma sara ta kun fi saka me ya shigar da ku cikin sakara qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakum nut'imu al-miskin za ta ce mu zama ba daga masu sallah babu muna ciyar da miskin wa kunna naqudu ma al-qa'idin kuma dukkanin masu kutsawa suna karya ba gaba mu ma muna aikata duk abin da muka ga dama wa kunna nusaddimu bi yawmiddin kai har ma sai muka kai ma muna cewa babu zance azaba kabari ko kaza ko wani a'a babu wannan hatta a tani da ƙi ba mu yi aure ba kuma kwatsam an mutuwa ta cin mana muna kan wannan halin ba mu ba to kaga abin da za su ce kenan Allah kare mu tunda shi kawuri a tunanin shi baya tunanin za a tashi abin nan ba ba bai tunanin haɗuwa da Allah innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa hum annu biha wal ladina hum an ayatina ghafiluna su ba su da wannan tunanin mumini musulmi shi ne yake da wannan nazari yake tunani musulmi shi ne wanda inda zai ɗauko wani ruwa cikin wani abin turu ko kaza zai tunanin cewa tana iya yiwa wannan birgin ko wannan kaɗan gaƙin wani Allah wani bangare inda zai ɗau ɗan ice zai tunanin wani Allah wannan hakan wani musulmi la'alla kan gawar wani musulmi saboda duk kusan gurare ina ne wanda can an yi kabari can an yi kabari yanzu mabanzan nan da an yi shekaru an rage shawa su aiki da shi da an tsari wani karnin ya zo za a yanka a sai dama mutane ai mutane na kwance gurugo can wata shifka ta hudu can gurin wani ya zo an yi rame gurin an tono ƙasa an yi birgi da ƙasar musamman musamman zai ma yana shi ba to wannan ƙasar da ita ce za a cakuɗa a zo a yi shahi iccen da ka gani la'allar cikin wani adam ne dan uwanka kuma kai ba haka zaka yanzu mutum yana tunanin ya dauki kai shi wata tsiya kai ne wanda wata rana kasar gurinka zai zama jikinka icce ya hudu za a kwaba a je a yi tafe ko a yi birgi birgin da kake ga ko katangar da kake gani kana sama ko katangar da za ka zuba ma a randa ruwa to wani ɗan uwanka ne a mungo kuma dole kai ma hakan za ka zama yanzu shi ya kare yanzu kai kuma ya zo kake rayuwa kake sa tufafi ko na abu da to kaga musulmi shi yake da tunani da kuma nazari na duniya cewa duk yadda ake akwai wani lokacin da za mu zama to waje Allah mu ahadi sai dai tarihi shi ke da sai dai a bada labarin wata al'umma ta rayu a garin amma an wuce duk mataka sai kuma balaga yaro babu wajibcin sallah a tare da shi kaga irin matasa da zaka ga masu wasa da sallah sai kale da rangwama Allah da afuwa ubangiji subhanahu wataala ba wajen da maka ba sai da ka kwashe adadin wasu shekaru ka kai shekara goma sha wanda a cikin shekarun da zaka yi sattin ko saba'in in ka cire shekara goma sha biyar dinnan duka la'alla arba'in da biyar la'alla kaza wai in ma an kai kin takan iya yiwa wani yana da shekara sha bakwai zai wani shekara kaza wani tunda kawai yau take yanzu ne saka amma jimawa zuwa dare zuwa safiya ba na ka ba Allah ya tawaffal an fi sahina mutiya wallati lam tamut fi manami wa yursul allati qada alaiha al-maut wa yursul al-ukhra ila ajalin musamma an kwanta shikenan wancan ba da shi ta tashi wancan ko in kaga an maido ma ranka alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur kaga saboda mi an maido ma zai ka gode ma Allah saboda da aka mai noma in ka je mutuwar in ka je kaza kuma akwai wanda su kin an damƙe ran su ba mai duka ka gani kuma ba wata ibada ba ce kai kai cikin dare wanda ta yi tasu wanda ta hana ka a karɓar kawai a dinka ne bai ba ubangiji ne bai niyyar ya ɗauke ranka ba to kaga duk rangwamen nan da aka ma mutum kuma a ce ɗan adam ya zauna ba tare da ya kuna da sallah ba mutum yana da damar ya je ko ina aikata komi a baka rayuwa a walam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir Allah ce ban rayar da ku ba duk mai daukan gargadi zai dauka mai wa'azantuwa zai wa'azantu har mai gargadi ya zo muku ko ka samu mace awa 24 tana zaune a gida kawai aikin ta dora tukunya yayi wancan yayi kaza amma a kira sallah tana zaune ba za ta tashi ba ta je sai arwala ta yi sallah tare da kuma wannan matsayin sallah da ake tsanci tare da matsayin sallah da cewa babu kaso ga wanda bai damu da sallah sai kuma wanda yake kenan mahaukaci shi ma ɗauke mai Allah ce ayyuka lazina wala taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ya ku masu imani kar ku kusanci sallah kuna cikin su kuna cikin bayi kaga iya daga kuma abin da zai nuna ma sharrin abin shaye-shaye sallah ma Allah ya ce banda so ka kusance ni tunda baka da hankali lokacin karka kusance ni a wannan yanayi saboda wanda hankalin shi ya bushe zai iya zagin ubangiji zai iya yin kaza zai iya kaza ka hurta to kuma ya kace tunani mutumin da zai dinga sai da ma mutane abin da za su sha su hankali su raba ya raba su da abin da za su sali Allah shi kuma ya zai ce ma Allah a ranar kiyama a ce mutum shi ne dilar da zai siyo kayan shaye-shaye dinga sai da ma mutane a zo ranar kiyama manzana sallallahu da wani irin ido zai kalli manzana sallallahu alaihi wasallam a matsayin karon da kake bata al'umma manzana sallallahu lokacin da ake so a gyara ka ce ma manzana sallallahu kana kaunar kuwa ka samu ganin manzana sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah sai lokacin ta ya shiga saboda inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta mana yace wa tajibu bi awwali bi awwalil waqti wujuban muwassa'an wa tajibu sallat tana zaman tawa wajibi bi awwalil waqti a farkon lokaci wujuban wajibi muwassa'an wanda yake mai yalwa ma'ana lokacin sallah yana farawa da zarar lokacin ya shiga yana duka lokaci ne har zuwa kare har zuwa karshe kamar yadda zamu shi kaga akwai yalwa an ce maka rana ta fara to kafin jakin nan da faɗa rana ya faɗa kakka ya sake a samu ba kai ba da asa ba kai ba magari ba har wannan jan ya faɗa har bijir ya hudo kar ka sake a samu ba kai sallah asuba ba he gari ya waye rana ta dillo mala yace fa man ja da wujuba wanda ya yayi amsa wajibin sai ce bai raba sallah wajibi ce au shi amin wajiba tiya ko ce bai yarda ba da cewa ruku'u wajibi ne ko sujada aw shi min arkanin islam al-khamsa ko kuma aka samu mutum ya ce bai raba da wani daga rukunin musulunci biyar ko zakka wa huwa kafir murtadun wanda ya zama kafiri ya yarda in ta samu salasat ayyami kwana uku za daga mai kafa a neme tuba fa in ba in ya tuba kan kwana uku ya cika shikenan sai a kyale shi ci gaba da addini wa illa kwana uku utila sai a kashe shi saboda ya zama kawuri bai da wani amfani wa mana aqarra bi wujubiha wanda bai sallah ya kace me yasa baka sallah yace kware ko na ran sallah wajibi ce wa mutala min fi'liha amma aikata sai ya aikatawa saboda raunin imani in tuzira sai a dan daga mai kafa saurare ni illa an ya baka min wakati ad-daruri har zuwa lokacin sallar da yake na larura ya kai mai idara raka'atin kamila gwargwadon raka a ɗaya cikakkiya. Fa in lam yusalli in aka ce tashi kai sallah yake kutila bi sayfi haddan ya kashe shi da takobi shi kuma haddi ne. Bambancin shi da murtaddan murtaddan shi kawai kan shi za a yi a ja shi kamar in yakki ya mutu. Kaga ai ba za a bar yakki ba a karamin da za a abin ne shi ai ba dan karama ba ce. Dan kan wari ne cuce. To shi ma sai a je kawai a da duka da ɗaya kawai shi kenan a turbuɗa a tona a tona in ma da wani fazazzabe can wanda za a je ba can kawai shi kenan sai a saka shi ciki sai a turbuɗe shi don kawarin ya cutar da mutane amma babu ana mishi sallah babu za a nema mai gafara a mai addu'a ma nema mai gafara ba babu zance a mai shakku ko lahadu ko a mishi wani duk babu wani wanda ya rarrake babu zance wani amma wanda shi kuma aka aka shi musulmi ne yace yan rawajibi ce irin na matasa su da zaka kurciya shi ringa jin Allah shirya sai ka ga tashi saboda raunin imani jama'a addini rukun sa kai na kashi sai ki amma yan rawajibi ce wazar ma ya samu dama sai yi kuma wazar bai yi to shi wannan ana shara musulunci shi kuma sai a kashe shi amma shi an kashe shi za a mishi sallah za a nema mai gafara amma koyi shi ma ba a cikin jama'a ba za a yi tsanciya a nema ma na gawara sai a leka kan waɗansu 'yan duniya haka wanda dai ga sunan ga kamar su dai wanda ba wai wasu cikakkun musulmi ba su za su mai sallah su je su can wajen binne shi man ba su gane wani abu ma su tambaya ya za a yi kaza shi kenan su binne shi kuma dai saboda saura kan su ɗauki irin halin shi to kuma ba a so kamar a masallaci a ce amma wani addu Allah shi gan shi sai dai a koyi dai kame addu'a musulmi ne amma abin da ya sa sa mushi wannan don kan wasu su bi shi kuma ba ya raba manyan mutane masu daraja su je gurin jana'iza shi kuma ba ya raba su dinga bayyana nema mai gawa sai dai a koyi sai dai a koya ka saboda ni kenan aikin da ya mara kyau ne kan mutane su ɗauka ba komi ba ne abin da wa yusalli alaihi ghayru ahli fadl za a mai sallah amma ba mutane masu daraja ba wasu salahi da nagarta wai da farfe kabar maqadir muslimina a ana iya binne shi a makwaltan musulmi amma shi wancan wanda yace bai rama wajibi ne shi kuma sai dai a kai shi can wani mafassai can wani guri daban za wanda bai raba bai shi turbuɗe shi ne za a zancen ba a kai shi makwantan kiristoci ko na ma bai sai dai yanzu suka ce a wasu can kuma ku je dan da akwai wani da ya rasu wani lokaci wani dan daudu ana faɗi ko ai mai ne shi ma haka aka ba da shi aka je can gurin kiristoci suka ce a mu za ku ba nan mutumin banza ya binne ya dai mu ne rasu wanda su ma suka ce ba abin ne mutuwa eh gangari su ma ba san yara ba sau ciwon na yadda so kaga wani ya isa kaskanci a ce gawar mutum ma ana wani da farfi gaba makabir musulmi na wana ya su masu kabaru wana ya su masu kabaru ba zai zama to an shafe kabarin shi ba wana ya kusalu bil fa'ida kuma sannan ba za a kashe shi ba dan saboda sallar da ta kuce wadda ta kuce ta baya yanzu zancen gabaki zancen gabaki kenan nan ma ya kama da hukuncin mutumin da ya yi inkarin wajibcin sallah dukkan wanda zai inkarin wajibcin sallah wannan kenan ya kahunta Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi mana irin tsari na jayayya da kuma wannan wanda suna ta Allah subhanahu wa ta'ala na ta fa inna la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhaduna Allah ce wa ja dubiya wa sai kanata a kusur zulmar wa uluwa sau da haka mutum ya yi inkari ya ce bai yarda ba to wannan kenan kamar ya karyata ne kamar ya karyata ne shi za kashe shi a matsayin radda malam isa ku bin ya Allah ya shi da rama ya ce duk malamai sun haɗu a kan cewa wa dukkanin mansabban la azza wa jalla wanda sa a samu cewa ya yi zagi ga ubangi an saffa rasulahu ko ya zage manzon shi tare ta auda fa shi'an ko ya sun kuɗe wani abu anzalallahu wanda Allah ya sabka au qatala nabiyyan min al-anbiya ko wanda zai kashe annabi daga annabawa wa huwa ma zalika muqirrun bima anzalallahu kuma ya tabbatar da abin da Allah ya sabkar annahu kafirun wannan kafiri to ya kuma mutumin da zai bar sallah lokacin da ya wuta daga gama ce ba kafiri ba saboda haka kenan malamai sun tattauna akan mutumin da ya yarda da wajibcin sallah sai kuma ya ki kaga ya can gura an ce a kashe shi go amma kuma kitsan da za a mishi haddal go to wannan wasu malamai suka ce a shi kan shi ma kitsan da za a mishi kenan kisa ne wanda yake na ya yarda saboda sahabbai duk suna kawar sa taruku salat ka gani taruku sala wanda zai kimi kauya ya aikata sallah din ya kira zumtayinta to me amfanin shi annabi yusuf alaihi salam ce inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafiruna ka gani yace su ne waɗanda kenan suka bar milla ta kafirci suka bar milla wadda take ta musulunci to kuma sallah kaga tana daga gimshiki da kuma jigo na addinin musulunci ga baki da shi yasa kenan malamai suke kawo dalilai daban-daban akan wannan kamar fadi Allah subhanahu wataala wa idh kunna lil malaikati tasjudu li adam fa sajadu illa iblis aba wa istakbara wa kana min al kafirin kaga iblis me yasa ya zama min al kafirin saboda aba wa istakbara aba wa istakbara ai kaga yara da wajibci amma he girman kai yake yake yin sujjada guda ɗaya to haka shi ma suka ce taruku sala Allah ya ce wa aqimus salata wa la takunu من المشركين منيبين إليه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرقون to kaga ya kace wa aqimu salata wa la takunu min al-mushrikeen kenan wanda bai tsaye da sallah menene mushriki ne ba tare da kaga an ce a ya yarda da wajibci ba ko kuma a bai rabu da wannan kinta hadithun burayda mazala sallallahu alaihi wasallam karka salatul asr bakar habita amalu wanda ya bar sallar asar da ake shi ya rushe gabaki da haka manzala sai ga ma wani sahabi yace ma mana ka an tsalliya me ana ka kai sallah alaysa bi rajulin muslimin kai ba musulmi bane ba manzo sai na ce awwal ma tafkiduna min dinikum al amana farko abin da za ku rasa addinin ku amana wa yakuru ma tafkiduna min as-salah abu na farko da za ku rasa addini ƙarshen abin da za ku rasa addini kuma sallah to kaga ya ka ci addini abin da za ku rasa na ƙarshe sallah babu zancen mai yayya ko ko kawai duk wanda bai sallah ko ya rawa jibi ya zama kawai abu sa waɗannan dalilai ɗin ke nan shi yasa imam Ahmad ya ce fa idza sarat salat akhir ma yatabu min al-islam don ko sallah ta zama ita ce ƙarshe abin da zai sai ga musulunci fa kullu shay'in dhahaba akhiru fa qad dhahaba jami' duk abin da ƙarshen shi ya sai ai kuma duk shi ya sai saboda haka kenan babu addini ga wanda ya zama to babu wannan sallah ta shi ubangi ya ce fa khalafa min ba'di ma khalfun adaa'u salata wa tabu shawat fa sawfa yalqawna ghayya bayan nagari sun tai sai kuma fara gurbi fatatu fata gari sai suka zama su suka mai baya adaa'u salata suna wulakanta sallah suna so zartar da ita wa tabu shawat suna bin abinda sha'awar da sarrar ya jazaru kaga yana da hadari cewa akhir ma tasbidu minhu as-salat wanda sallan nan zaka samu cewa illa man rahimallah kamar a matasa ma ka ga masallaci zura masallaci ka samu cewa matasa waɗanda kaga gaba mi su ne limamai su ne za su riƙe kaza amma sai kaga ana zuwa masallatai can ana sallah can ana sallah can ana sallah kuma ya kaga wani wajen kuma wasu matasa suna sallah can ana sallah can ana kuma ga wasu matasa can da ya karasa kan gari ko ina sai a yi sallah kuma suna zaune da su ko kuma ka ga wani wasu sun tashi kuma shi an bar su an bar rabi a gurin kaga da kai hatsari mai girma a abu na farko su wanda suka sai sallah me yasa suke abokanta da waɗancan wanda su ba su je sallah ba in wani abokin ka bai sallah yau abokin ka ne gobe abokin ka ne shi ba abokin ka ne kuma kuna tare da shi to ai saka ma ba da amfani to da dole akwai alwala wal bara matsar kai kana sallah shi bai sallah ko ba abokin ka bane ba in kuma majalisar ka ce to ya za ka zama to kana son maƙiyin Allah kaga dole ne in kai ma babu imani a tattare da kai amma ƙa'ida su wani sallah tana da girma da kake ga mu musu duk abin da zai kaza kaza ka ku mishi nasiha daya bi kun bi wannan ba ka ka tsara zo mana sai ho in ka san shi ka san shi akan Allah Allah ce la tajid qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man aata Allah wa rasulahu walau kanu abahum aw abana al-aswa zancen da ake ko babanka ne ko ma'ayyinka ne wanda ya aike ka yake zama gurin ka baya sallah dole ku raba kaya da shi ka gani dole ku raba kaya wal in kana aba'ukum abna'ukum a ce iyayen ku diyanku yan uwanku kasuwancin ku jama'ar ku in dai har kuka fifita waɗannan abubuwa akan Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ku jira al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ko saboda babu addini su kaga iya daga haka ne wanda yake mai girma irin yadda za ka samu wani bangaren haka mata yawa yawa za ka ga ko dai sakaki na bangaren su waɗanda suke mazaje ko kuma sakaki na bangaren iyaye babanni da yawa za ka ga yara 'yan mata yadda za ka ga samari suke haka za ka ga yara 'yan mata magariba wannan suna ta yawo wata babanta bai san baya take sallah mahaifiyarsa ba ta san ba ta ce mata i sallah ba san ba kaza ya san ya kula da lakwar in sai kula da ba ta abinci wani baban kawai shi aikin shi ciyar da biyan shi kawai amma sallar su ibada su babu wannan ya yi wallazi na amuru ku an fusakun wa alaikum na ku da Allah su wal isha ya ku masu imani ku an fusakun wa alaikum na ku kare kawunan ku kare iyalin daga wuta to kaga shi bai san ba addinin da bai wannan sai ya zo ya kanga maka kawai ya kara maka ya gama ka da jawa saboda sallan nan tun mutum yana roki ya shi bai sa ba fiye shi tun tana ya take yanzu ta girma an mata arme uwarsa ba sa ta sallah ba ba ta saba yin sallah ba in ta zo gidanka za ta yi sallah in ka ce ka tara ta da asuba je ki sallah yadda zub da ruwa ma karshen ta sannan ta yi alwala kawai ta je ta kwanci in ka bar da rana ya sallah da asar azur ma ba ta sallah ka aje kafira a gida kana ba ta abinci kaga da kyau kaga da ne kan ita ka armo kirista ta yi ta saboda kirista ahlul kitab ce ita kuma wannan arniya ce ita waccan ka san wai tana da wani nau'in tsare da ba ita kuma wannan ba ta da ba ce ita ba ta da addini ita kirista ma ta yi to wace rayuwa ce haka kuma ita za ta aiki diyanka ita ce uwa diyanka ita kin bata sallah iyanka sun yi sallah ba su yi sallah ba to kaga kuskuren da uwaye suke jaza da kuma mazaje in ya arma maka haka nan bata sallah ya ka tsaya da gaske don duk wanda ya girma bai sallah in baka yi ba da gaske da wahala ya tsaya da sallah shi yasa kaga aka ce wa mur'ana ka bis salati li sab'i sinina ita sallah tana dora in mutum bai fara bai saba bai da yaro da wuyan yin girma kaga wa inna ana kabiratun illa ana khashi'ina ita in dai baka saba ta kana yaro ba sai ka girma tana da wahala shi to kaga ka bar yarinya yayin da ta zama babbar kanta kuma ka kasa gidan wanda zamantakewa ne za su yi tsakanin shi da ba wai zaman babanta ba wanda yake wani a shi yanzu wannan za su zauna ne tana da wata dama da wani yanci kaga ba lalle ba a daidaita shi sa za ka biya wa sai har mai mutu saboda bangaren sallah wani karshe sai gane babu kawai fata da ajiyu to wannan yana da hatsari kaga a nan gurin ma'aiki ya shiga ku shi sa ka ci wa mu a halaka duk salati diyanka ne matanka ne ka tabbatar da kawo marjiyar sallah wasu tabir alaiha wasu tabir alaiha da kuma ɗauka abu shi yasa kai amfani da alin zubar ba ce ba wasu bir alaiha ya ka ce wasu bir alaiha to da dole al'amarin yana buƙatar kenan goge kai da kuma jajirce amma in dai ba haka nan ba to za ka aikin banza to wannan yana daga abin da lazum wannan amana ce kuma matasa su ji tsoron Allah maza da mata akan kiyayewa wannan haka kuma su ma bangaren uwaye amana ce ubangiji subhanahu wataala zai tambaye mu akan waɗannan fiya yaya muka horar da su ya muka tarbiyyantar da su in ku har kabar suka zama toka warai kaga baka taimaki addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ma shi sallallahu alaihi wasallam yake alfahari da yawan al'umma shi waɗanda suke nagartattu a ranar alkiyama kenan wanda ya nuna tarihi salatu kafiri mutumin da ya ga dama zai sallah to an ce ma ya ga dama ne inna salata qarat alal mu'mina kitabun mawquta ba ganin dama ka bace wannan wajib dama ne akai aka ga ma lokacin da zaka ba wani kaga dama ka yi kaga dama ka yi wuce in ka so ka yi nan ka so ka yi wuce a ba wannan ba haka su ma uwa da zaka samu sai kada shi sai sai masallaci amma iyan shi samari da ya tashe su ba su je masallaci ko kuma sai zazzage hutu daga gida ya awala iyan shi sun ka kujeru sun aje ko a gida kuma shi zai kada da ya masallaci yanzu su yaran bayani wai da baki ma wai mutum ya iya wai hudi da baki ma ga garin da baki ma wai yanzu nan ɗanka ne ɗiyanka ne abokan ɗiyanka ne tsora ka yi arwala kai ka zo ka kamu ka sun gaida ka kawo shi ka to wa kake so wani ne kake so daban zai zo umarci kai ka iya gaza kai ka gaza ka umar kuma aka jima cikin zai shiga ya ɗauko abinci shi ci abinci shi ke uwa ku ko so muke ka umarce su ka ku tashi ku je ku yi sallah ku ba musulmi bane ku tashi ku je ku yi kaza gobe shi ba haka wanda bai sallah ya ƙara ba zau da lokaci ya ku tashi ku yi arwalla kina ganin sai arwalla ka ku tashi ku yi kai uba ka sassake su ku tafi da aka yi ɗaya biyu kenan wanda bai sallah ya ƙara ba zau wajen nan ka gani in ku Allah ta muke su duka su sun shiri baka samu ladan su ba ka gani to ka ga wannan yana daga kuskuren da ake wani ko kuma mutum sai zo huce shi ba mara alaikum mun kana fara da yau ke yanzu tsoro ne kake shi ka umarci ku je ku yi sallah in sun zage ka mene ne matsala wa sabru ala labasi me matsala in sun ma izgiran cewa da duk tsohon sai a bi rusul min qablika kuma za su gani ko zuwa gaba me mushkila da Allah ƴan uwa ku tashi ku je ku yi sallah lokaci da ƴan uwa mu yi kaza kaza kaza shikenan kai ka sarce na ku faɗi shi ne na ka to kuma irin wannan abu shi ke sassar da in ba sallah kaga ai ba imani to kuma mabiya shi ke sa zaka ga matasa suna abubuwan da duk bai dace ba ita sallah ita take hana musa aikata waɗansu abubuwa na munkari to shi ke sa zaka ga matasa sai zama san mutum ya zubar da shi san mutum ya bige wani hassada ka gani ya zo wani matashi mai iltizami a zauna wance wuce a zage shi wance wuce a mai ba'a kaga kamar cuta hassada tana dinga shiga masa saboda mai gina akwai karamcin imani babu iltizami da addini saura kuma dole akwai aikin hukuma wanda ita kuma ita ma Allah zai tambaye ta ka abubuwa da yawa kaga mafiya za ka samu hukumomi na ire-iren kasashenmu suna da hanyoyin da in suna buƙatar kuɗi sun ta hanyoyin da suke bi su karɓi kuɗi in matasa suna a daidaita ko suna kawo kawo ko suna kaza an san hanyoyin da za a bi a saƙi a amshi kuɗi wajen su amma ba a san yadda za a dakile waɗansu ɓarnunuka da waɗansu masu kawo abubuwan da za su cutar da matasa wanda kaga dole duk inda munkari yake gaban hannun mutum ba za ka iya abu a gaban mutum ka ce mai kakka ɗauka amma ba ka kaba ma abin gaban mutum shi kenan misali yanzu in babu inda za a sayi sigari in aka ce hukuma ta sa doka ba mu yarda ba ta zama a shigo mana da sigari duk wanda hukuncin sigari hukuncin kwaya yanzu a zai zo sai da kamar yake hukuncin sigari hukuncin kwaya kaga yanzu ya koyi don a koyi ne kuma za ta yi kuɗi kara guda dala ɗari to ita kuma yadda ake shan ta kaga ya wuce iyaka wani mai sha ne wanda zai yi mai shan tsara goma kaga shiga biyar to kaga talaka mai shan sigara ne kwan Allah ya sha kara goma to wanda zai sha kara goma shiga biyar ina zai abin da kinsa kuma shi ma an kama shi an lauga mai kenan an dinga shigowa da ita amma ana sai an ce za a ɗauki soji banda mai kaza banda mai kuma a hali abubuwan da gasu na ana sai ita ka rasa matsiya ciyawa ita menene ya sa ita da kawai an gaza a hana a ce kar a duniyance ka ayi ka ayi kaza sai dai wai a rubuta a ce a lafta musu saboda kuɗin da ake samu ne ita harajin da ake tura musu a duniya ko ta haraji ita ana samu to zo da kuɗin da ake tasa sai ke sa kamfanin da yadda aka lafta mai kuɗi bai da asara kawai biyan haraji yake kusan a duniya ba kamfani mai haraji da yawa irin kamfanin sigari duk harajin da aka lafta musu kawai biyar a sa kuma duk dokar da aka sa mai sai yayi ka rubuta duk wanda ya sha za ta mai kaza ka sa zai mutu da zai wuce kaza zai kaza kai wani ma bai iya karanta larabci ayi da larabci ayi da faransi ayi da kaza kai wani ma shi ba bai iya karanta komai ba kawai ayi hoton kwarangwar da huhu kan jama'u a nuna mushi karshe na gurin da huhun shi zai na zai zai lalace ya kanjame kashi nan kamar an nuna mai tsura ga yadda kake nan kuma ya sha saboda bala'i kai da gashi a ga hoton nan ga yadda ka tana in ma baka iya karanta ba to ka zo nan sai kuma kaga irin masu sai da kwayoyin nan kaga ta kai haddin da duk wanda aka same shi ya huce iyaka ya kai to akwai wanda in aka kulle su bai kamata kwata kwata a hudu saboda in za ka ga hukuncin da aka masa ya tsarani sai ka kalli mahaukatan matasa kuma yadda suke haukata biyan mutane to yadda gane duk hukuncin da aka musu mai sauki saboda wancan ya haukace wancan ba mai kisan kai ba zai iya kisan kai ba sai ya sha Allah mana da samun sai sun sha Allah hankalin su ya wuce za su yi kisan kai za su yi kaza za su yi komi wancan ya fanta ne ba uwa shi wancan ya haukace wancan kuma duka kaga tsare ne to kaga akwai guraren da su kuma inda aka rusa su shi kenan duk inda aka samu wani gidan da an san gidan farna ne ya rage a ce a tashi gidan nan angonin da aka san na barna ne su wani tsirin jamus ɗin su wani irin yadda aka kori su kara ya zama kara kaga sai tsari irin wannan guraren me matsala babu wani matsala ko mutane ne da aka musu sanarwa kwana ɗaya biyu ko ya tashi yadda aka tashi kasuwanni aka tashi gurare da yawa da gurin neman halaliya nema gwamnati take da bukata ta tashe su kuma ta zauna to ina ga waɗanda su makannata ne su asali ba wani amfani ma tare da su kawai kazabai ne a gurin daga mahaukata sai mashaya sai ba sai sai wanda duk dai wanda ka gani a gurin ko shi tsina ne to me amfanin wannan kuma ba ni riba ba ke samu balle ya ce an sace su za a rasa dan jangalin da ake dora ni ake samu mafi yawan sama kuma ya tarage mafi yawa ma ya tarage masu yin burbutu da masu wannan duk za ka same su ba 'yan ƙasa ba ba su da alaƙa da ƙasa kawai ba cewa haure ne suka hauro da wani guri su ne suke yin burbutu in ga an sace takalmi a masallaci to wanda ya sace takalmin dan ya je ne sai wani abu mahaukaci yana haukace ma in ya sace takalmi ko ka ba shi sadaka shirishin zai yi sai a kuma na kusan kullum suna mutuwa a ciki suna mutuwa a bakin hanya akwai ma abin da yake sa ana asarar ma matasa ana asarar na irin shaye-shaye ka gani ko masu sai da kawo mafi a dane ba su da wani amfani a rayuwa akwai ma mara amfani kamar mutumin da zai zo na hauka sake mutane na sai da ba da mutane a bin ka gani ai ba su da wani amfani wannan al'umma ce mutane ne wanda kuma su shirya gamo su da da Allah subhanahu wa ta'ala su shirya amsar da za su bada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma duk wanda zai zama wanda yake saidawa yan wancan tsawuka ce to san kowa ya mai tsaye shi ne ba za su yi albarka babu yadda za a yi ka sai da ma biyan mutane a hausa ka sai da musu kaza kuma kai ka ce naka ko ina ka kai su karshe dai ko kana duniya ko ka mutu dole abin da baka so ka gani saboda ai ba wayo bane ba ka rasa duk hanyar da za ka sai hanyar da za ka cutar da al'umma ko matasa a lafar lafar a dinga ba su yan mata ana ba su saida yan saurari an gaɗi yan talaka da wasu masaki da wasu marayi a dinga ba su da wasu yara masu son kuɗi a dinga ba su su dinga sassaidawa a lafar lafar suna saida abin ka gani to wannan duka yana daga abin da yake da sune cikin al'umma kaga shi kuma wannan bangaren hukuma ne akwai abin da ake hukuma ne shi kuma iyaka kawai mutane da siya ce sai dai kai ma kanka bari a ce da kuma sun matasa da za ka bar su su zaman to baka hana su ba kuka umarce su da abu mai kyau so da fitara ce in ka ku yi kaza ku yi kaza kan ka gaji da wani kan ka gaji da wani so da ɗan adam yana buƙatar yau da gobe yau da gobe dole ana yawan mai mai tsami وصل في أوقات الصلاة لو كنت صلى قال المصنف رحمه الله تعالى الصلاة المفروضة ما ليتصلى من فرنا ساعة أبسط بيرش الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ولا مسوك عليه shi yasa mutum zai zo tambayi mun zala sassa ya rasu in na sallaci salloli lokaci biyar ne azumin ramadana da halaka na halatta na shiga aljanna ba ya ce kwarai ba za ka shiga aljanna so da addinin Allah sauki ne me ya kai sauki wanda an ma kyauta awa 24 sallolin da dukkan su sai ba awa daya Allah ma kyauta awa 24 yini da dare duka ka hada sallolin da lokaci biyar ba su kai ba awa guda to in ba mutunci ba na dan adam in ba mutunci ba amma kyauta wannan awa awa ɗaya sal ka dinga gani asara inda ka sallaci sallar asuba salamun awa nawa za ka yi kafin a zuwa duka wannan auyo wa naka ne zaka shi a kuma a kuma nan raka a biyu ce kawai a zuwar kin nan duka minti nawa za ka ɗauka daga nan ya ka kwashe wajen awa uku za ka je la'asar daga nan ya ka samu wajen awa uku za ka je magariba sai lisha duk waɗannan sauran lokutan kana shi a to amma in imani yana da tsarki in imani yana da tsarki sai ta ganin nauyin wani sai ta ganin abu ne wanda yake mai wahala saboda haka kenan guda biyar wani kullu wa idan sun mina hawan hasani kowace lokuta biyu gare ta saboda manzana sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi miraji da shi zuwa saman bakwai ya amso sallah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo a dara sai malaika jibril da asuba sai zo alfijir yana hudawa sai malaika jibril alaihi salam sai sauko sai sallah goya ma magana ta sai da ake sallah washe gari da gari ya dan washe ko malaka jibril ya sauko ya ƙara guda lokacin a zuwa malaka jibril ya sauko koya mai la'asar ya koya mai magariba koya mai lisha ya koya mai to ka ji tsarin yadda ya zuwa ya koya mai malaka jibril allamahu shadidul quwa kaga shi ya koya ma manzala ta sallah su kuma sahabbai wa koya musu sallah manzala ta sallah sai hausa mun bari ba fa kawai Allah ya ce ayi sallah ko ba koya ba kowa sallah ba tun da mun wuce a yi sallah a larabci addu'a sunansa to yanzu tun da sallar larabci ce ko a daga hannu a yi addu'a shi ne to ko manzala sassan sai koya ma sahabbai ce sallu kamar a jibu ne sallu yanzu akwai sahabi akwai tabi'i lokacin akwai rikodin a ɗauki bidiyo wace hanya za a bi rubutawa yadda ka san duk ilimin da ka sani da aka same shi a rubuce ne ga yadda za a yi siyasa ga yadda za a yi kaza so da in ba a rubuta ba abin ai tafiya ne qur'anin nan inda ba a rubuta shi ba wanne harrace wanne harrace an samu qur'ani ba za barna za ta shiga ciki kamar yadda sababin da yasa aka hada kan wannan to ka ji dalilin da aka dinga rubuta in manzo Allah ta sai aika ba sai sahabi sai rubuta akwai wanda sun koyi rubutu su su da ba suke rubuta qur'ani to yanzu so kake sallar su sa ta a cikin qur'ani wa aqimu salata wa atu zakata yace ce idza idza aratta salata fa fa'al kaza wa kaza fa tawadda haka kake so su rubuta karkashin ayatin ai sharhi din shi ma ka zo ka karanta misali dan tasi ka gani to haka ne yake so ai kenan menene kuma yanzu babu su wanda anan salata yanzu babu shi ko shi malaika jibril kuma ba malaika jibril bane za a ƙara turawa ya zo shi ya koya ma yadda muka rabu koya ma wancan kuma babu wani kasar ko lokacin babu bidiyo balle kake a kasar aka haska to shine sai a rubuta kaji asalin kenan da za a ce littafi kaza littafi kaza na sallah shine asalin ba shine asalin amma kaga saboda yanda shedan yake ribatan mutane kale ka ga yanda yan tsatsi wai da irin haka ne zaka zo har su dinga shan hankalin mutane suna sa mutane a jibin to a wuce hujja a wuce hujja kai dan tsatsi ne a cikin qur'ani ina aka gwada ma ga yanda ake ta ina aka ce ma ga kiran sallah balantana iqama a ina aka faɗi wannan abu lokutan nan na sallah da adadin sallolin nan da kaifiyoyin sallolin nan ai ba dalla dalla ba duka aka rubuta maka su to malaka jibril shi ne sauko ka ikhtiyari wa daruri akwai lokaci wanda yake muftari akwai kuma na daruri abinda aka yi to sallah a yi ta a lokacin da muftari shine hadisi Abdullahi bin Mas'ud Allah kare yarda a gare shi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene abin da yafi musulunci ya ce share ta Allah ka me yafi ya ce salatu fi sallah a lokacin sa saboda haka kenan wanda zai kiyaye sallah a lokaci shine aikata sabiqu ila maghfiratin min rabb fastabiqu alkhairat as-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun kenan wanda zai sallah da lokacin da yake kuma alama ce ta imanin bawa kaga cewa da lokaci ya shike kai ba ma da wanda ma zuciya shi take ratai da masallaci yana jira yana daga bakwai da zama ina da shi rajulun qalbu mu'allafun bil masajid ka gani falan tiyari yul zuhri sababban lokaci a zuhrin zawali daga lokacin da rana ta gushe daga tsakiyar sama rana ta dungo yamma ta dungo gabas ta tankari ila yamma kaga tana tahowa tana tahowa akwai lokacin da za ta zama tana tsakiya yanzu tana tsakiyar kanka in ka kalli nan ba ka ganta ba in ka kalli nan ba ka ganta ba sai ka ɗaga ka haka saboda yanzu za ta ke kanka take tana tsakiyar ka to ka ga wannan lokacin haramun kai sallah shi ne aqimi salata li duluki shams kenan duluki shams shine mailu karkata ta ka ji asalin lokacin sallah cikin qur'ani kenan inda rana ta ɗanka da ta zo nan tsakiya lokacin ana rura wuta jahannam haramun kai sallah to zai inda ta ɗan karkata minti kamar sha biyar ko goma haramun kai da ta ɗan karkata kuma shi kenan lokacin azuhur ne da min zawali shams daga lokacin da rana ta wuce daga tsakiyar sama li akhiril qama zuwa karshen lokacin da tsayin abu zai daidai ido abu za ta daidai da tsayin shi qamatul rajul kenan inda za ka tsaya ko ka san ganna a ce ka ino da ta bada inda ka zangar za ta faɗi to ƙarshen ino shi ne daidai abu in ka tsaye da abu daidai tsayin shi daidai ino shigo to yanzu ƙarshen lokacin a zuwa kenan da ta zarta an wuce kuma daga wannan lokacin da ino abu sai daidai da tsawon shi shi ne farkon la'asar ƙarshen azuwar farkon la'asar to so ake musulmi ya zamanto yana kiyaye da lokutan sallah ba wai wani lamari ba ne na koman turarin da karhe ɗaya karhe biyu karhe wani ne in ana so a gane daidai a ajiye din mantar mana eh in ba tsoro ba ajiye ba a bar karhe biyu da karhe ɗaya da wai a ajiye kawai a yi aiki da abin da qur'ani ya ce in ya so aka yi wata guda wata ranta ya ce to alai kamantar sai a ga ce ashe lokacin ya bayyana ka gani kaga babu zance wani karhe biyu karhe wannan duka da mantar ne su kawai ga abin da aka ba in ka ga mutum ya yi sallah lokaci ya yi ko bai ba in dai malami ne ba wanda zai ce maka lokaci bai ba sai dai wanda kawai shi ce mai aka yi kaza kaza kaza haka ziga shi aka ce mishi yau yaushe za ta yi sallah kai da mutane za su yi ta sallah lokaci bai ba sarki ma kyale kawai mutane su zo su rinka yanzu kawai a samu su su zo karfe goma suna sallah a zo sai a kyale su da fata ma mutane addini addini wasa ne kenan lokacin sallah shi ba wai mantar walwali duka wannan lokutan na ibada ba mu ne muke baka wani duk lokutan ibada ganin ido ne alhaji ashhurun ma'lumat shahrur ramadan alladhi unzila fihi alquran dukkan abubuwan lokaci an sanya su wasu abubuwa wanda ya tsano naka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj ka gani saboda haka duka a ganin ido ne in kun ga wata ya tsaya ganin wata su mu li ru'yati wa afdiru li ru'yati to me matsala me matsala abu na matsala kaga duka babu wani abin da aka samu na wani hazo da wani wannan da wani balle sai ka leka manta sai ka leka kaza kai a matsayin ka na musulmi ko ka san lokutan san ka san ga alfijir ya hudo ka san abin nan sai mu tsaya ke ta san gaba sai mu tashi daga nan gurin insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala bin kawai dai tsara wa da Allah ga wata mu kurakuran ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fuskar da mu ya tabbatar da mu akan kiyayewa sallah Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da mu tabbatar da zuriyar mu da dukkan ƴaƴan musulmi matasan mu Allah sanya musu kaunar sallah da san sallah da hakuri akan tsayuwa a san sallah ya rabbal alamin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa dukkanin abubuwan da yake sharri ne Allah kare mu Allah subhanahu wa ta'ala fuskantar da matasan mu zuwa ga abin da yake maslaha ne gare su abin da zai amfani su a duniyar su da lahirar su ya rabbal alamin Allah ya bar albarka ma kasan mu albarka ubangiji subhanahu wa ta'ala dukkanin ƴaƴan musulmi Allah subhanahu wata'ala ya fuskantar da su ya ba su ilimi mai amfani ilimi wanda yake na duniya da kuma ilimi wanda yake na lahira ya rabbal alamin dukkanin miyagun dabi'u da miyagun halaye Allah subhanahu wata'ala ne ta mana ya kyamatar da su daga cikin zukatan matasan ya rabbal alamin wanda suka rasu Allah cikin su da rahama ubangiji subhanahu wata'ala ya kyautata ƙarshen Allah ɗaukaka addinin musulunci da musulmi dan uwan musulmi waɗanda suke a Falasɗin ubangiji subhanahu wata'ala ya taimake su ya kare jinin ya kare mutuncin Allah karya makiyarsu ubangi ya faranta musu akan makiyarsu ya rabbal alamin Allah nuna ma makiyarsu gazawar su ubangi subhanahu wataala ya rubuci makiyarsu da abinda ba za su iya so kudewa ba ya rabbal alamin Allah karya lahum dukkanin wani makiyarsu da dukkanin wani mai taimaka ma makiyarsu ya rabbal alamin ubangi subhanahu wataala karya tattalin arzikin dukkanin azzaliman kasashe Allah subhanahu wataala ya shagaltar da su da kawunan su ya rabbal alamin wajen subhanahu wataala ya jarabce su da wani bala'i wanda zai zama to abin da zai ishe su ya rabbal alamin Allah ya haɓaka arzikin kasashen mu na musulmi Allah ya tabbatar mana aminci da zaman lafiya ya rabbal alamin dukkanin abin da ke fitintunu ne tsakanin masu masu musulmi Allah subhanahu wataala daidaita mana ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala haɗa kawuna al'umma musulmi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت